ba da harama ba a wasu masabobin amma kamar masabar malikawa da hanafiya ba suka ce a ne ba wanda yake ya da wani dalili na musamman ba ai ba a shiga makka sai da harama na an kama daga ana sunu malik Allah ya ƙara yadda a gare shi Azara sallallahu alaihi wa sallama ya shiga makka shekarar da aka buɗu makka alhali akwai kwalkwali a kansa ma'ana ba da harama ba kenan yayin da manzo Allah ya cire kwalkwalin sai wani mutum ya zo ya ce da manzo ya ce da manzo ibn hadalin wata al'umma sarka wa gablan da hadalin ta wani zagi musulunci wani hadawa fadar fakakin maganganu a hakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani manzo Allah ya ce duk inda aka gan shi a kashi sai wani ya zo ya ce da manzo ga ina hadalin ta fa ya rike labulan Ka'aba wai yana ganin ko za a gyare shi manzo Allah ya ce ku je ku kashe shi ko cikin Ka'aba ya shiga a kashe shi wannan hadisi mutum biyar sun ruwaito mai kifaru kamin bari su zaru da yin sojo mina duru'i alaƙar da ra'asi wani wato karfe ne ake yin sa ake sakawa daga sirke gwargwadon girman kai ya fi zuhu mina sila yana kare kan daga makari abin hadarin awwalan abdul uzza da ta da farko sunansa abdul uzza da ya musulunta Abdullahi sai yake ya sake suna wai sunansa Abdullahi. Bayan kuma ya musulunta irkar da anil islami ya ridda ya fita daga musulunta. Wata tala musulmin ya kashe wani musulmi kana hadimu da yake masa hidima. Ya rufe yana faɗa baƙaƙin maganganu a haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Makkata inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe Makka ya zauna wato a daura da Ka'aba. sha'ura kuma hadarin ibn hadarin ya gano bila hadari hadarin da ya fuskanta sai ya sa ya je nemi taimako da ka'aba na rulaka ibn ubaid sai na rulaka ibn ubaid ya zo ya ce ya rasulullahi hakika ablan hadarin ga san ya kama labulan ka'aba ya ce aje a kashe shi ko ina ko a ina ne ba ne rulaka sai na rulaka din ya kashe shi sai nuna sun yi tarayya da shi a wajen kisa wannan hadisi ya nuna cewa a iya tsaye da haji fil harami a harami aka wannan imami shafi yake da wasu malamai ya mazhabar malikawa take a nan sun bi shafi su ma fahimta ta ta dace da shafi awa ko kuwa suwa suke alƙalanci ya mazama malikawa take a nan su ba malikawa a kan haka suke ko cewa wato ai wanda ya aikata abinda za a sa a tsayin masa da haɗe ko a cikin maka ne sai a tsayin masa wannan bai hana a tsayin masa da haɗe ba kuma sai a duba hujjojin kowanne a ciki ko a duba hujjojin su wanda suka ce a iya yi da tunda ba wai sanin maganar cewa wane ya ce kaza ba a'a menene hujjojinsa ya ya tafi ne ya bi wata hanya ya ba har ya kamo wannan hukunci eh wata hanya har ya bi ya kamo hukunci a shi kansa wani lokacin ma wajen kamo hukuncin ta yi hanyoyi daban daban aka bi amma dai a ƙarshe sai zama hukuncin ɗaya ne ya za sai kaga kamar yanzu ne za ka kamo tashar rediyo ta yi wani ya kamo ta a mita talatin da biyar kuma ashirin da biyar ko amma dai duk ita ce dai za a je to haka ba wajen malaman mutahidan da suke wajen kamo hukunci zai zama wani ga tsarin istihadin sa da ya bi amma istihadin a ƙarshe dai ya kai shi wani kuma wani istihadin ya bi shi ma dai kuma istihadin nasa ya kai shi wani kuma da ya bi nasa istihadin sai zama shi gaba ɗaya bai kai shi nan ba. yan ce yasa dole sai an farka sai an sake tashi tsaye ko yan sai an tashi sake tashi tsaye to kada ce ya ba suka ce a bai halatta ba da suka ce da aka yi musu rabbi da cewa ya za ku ce bai halatta ba ba ga manzan Allah ya ce aka shallar na ɗanin ba a jikin ka'aba suka ce ai wannan ya afku ne bi sa'atin lati ufiha fiha mai kafin nabi sallallahu alaihi wasallam wakacin da aka halaka manzon Allah shiga maka da yaki amma ai ya faɗa cewa alfarmarta ta dawo shi ya sa ba hujja ke da shi yasa su wajen hanafiyawa ko kisa wani ya yi shiga maka ya tsira illa iyaka suka ce sai dai a ɗau mataki a kansa kuma misali kada a yi ciniki da shi kada a siyan masa kada a siya daga gare shi kada a bashi kyauta kada a bashi sadaka yanda zai zane masa dole ya rasa yanda zai yi sai ya fita daga haramin in ya fita daga haramin sannan ko sai a kama shi amma na fi haramin to ka a kama shi amma dai sai a ɗau matakin da zai zane masa dole a ƙarshe dai ya fita daga haramin ɗayan ko kuma ya zauna ya mutu ko ya zauna in wata kashe shi a can ba shi shi ya jiyo to ya a rawar da ta zana dai mutum biyar da tsohon toshe an gaba da ina mutum abdullahi allah kare yadda a gare shi cewa raza allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga maka alhali yana sanye da rawani baki ba tare da harama ba bukudu wani hadisin ni mutum da ya sun rawaito banda buhari muslim ya rawaito shi abu dawud ma haka tirmizi ma haka nasa'i ma haka ma'al shahidin shine nan da gairi hirani to amma wannan tabi ai dan yaki ne shi yasa kuwa ai wannan ai an halatta masa shi yasa wannan hujjar ta su gajeriyar hujja ce eh dan da shi a sannan ma ai an halatta masa ya shiga maka da yaki ko eh shi yasa magana a shiga da harama ai ta kasu mai wa ayran kuma law kana murima la yalbasu imama ta yan wala mai sadaka sai na cikin harama da bai sa rawani ko kwalkwali ba a sa rawanin za su zafin mai kifa da bata kore cewa ya sa kwalkwalin ba lufsul imamati da da daura rawanin burbushin kwalkwalin zahirin haka cewa harama ba wajiba ba ce bisa wanda yake son shiga maka wanda yake shiga maka ya shiga kamar yadda ake shiga kowane gari akan haka imamin shafi wadda batun da wasu jama'a suke shi a gabanu uku hanafiyawa da malikawa da hanabilawa suka ce binu suke wanda duk zai shiga maka wajibi ne ya harama da ibada da annal baita na rama domin ɗaki mai alfarma ku rika da ibada an yi dan ibada ba dan kai kawo mutane ba sai dai wanda yake shigar ta zare masa kamar kullum kamar irin ba kai itace da ba da muke misali da cewa kamar ba kai icen girki maka wannan sai dai mu ce da ka kawar da su kawo maka to nan ya dole ita ga ce sai ka ya rama da umra kai ita ya zo ya tsada ko ka zai ƙara tsada ko to ka bai ruwan da ka ce ba sai amma haka dai kawai wato dole sai an yi harama ake shiga ya zano ba inda rashin ilimi ya fi bayyana irin a Saudiya in aje haji ko umra saboda zaka za ka ga mutum yana ta abubuwa kawai zuciyarsa ce ta raya masa sai wata ya gaba su kan saba wa malikawa amma wata ka ja shi daga jidda ba za a je maka juma'a ya dawo sai ya shiga mota ya je yiwu juma'a ya ya ya dawo amma sai wani wani ko ya ringa su kan duk wanda ma ya saba wa malikawa ko kaka alhali ga shi yana aikata abin da yake saba musu din ne a fili ko kaga wanda yake ba malike ya yi dawaci bayan asuba ya ce ba za a yi raka ta yi tsawasu kafin rana da duk wanda duk mutarin malikawa ba haka yake ba so da yawa koyaushe jahilci ya kan bayyana amma ba inda ya fi bayyana irin a harami a saudiya an je aikin haji ko aikin hura saboda daman aikin haji ko aikin hura malamai ma wanda suka yi ilimin da yawa sukan ce in sun je rikirkicewa suke akwai wani malami na misira da ya rubuta muzakkararsa muzakkararsa akan tafiyarsa ya ce shekarar sojan talatin yana koyawa mutane a jami'ar hausa ya ake haji da sauran ba abin da bai sani ba amma da ya je sai ya koma kamar bai iya komai ba da ya je taron jama'a da sauran zai kowa kamar bai iya komai ba to wala da kuma in naman ba a yi din ba ko eh mallan naman din ba a yi ba to shuru ma'i zamzama shan ruwan zamzam wa naqaluhu da kuma a ɗauka ma a kai wani waje an ga da lana bafe Allah ya kare da a gare su yace ya sha da manzon sallallahu alaihi wasallam daga zamzam ya sha alhali yana tsaye wato ya sha tsaye ne don ya bayyana halaccin haka kada asu asiri ce an ce ma ya rantse ma kada min sau za ta kasance ba wannan ranar sai ku akan rakuri buhari da muslim sun ruwaito wannan lafazin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha daga zamzam daga wani guga a cikin daga da aka ɗebo daga zanzan din alhali yana tsaye an gaya da aisha allah kara da a gare ta cewa ta ce tana ɗebowa daga ruwan zanzan ta ba da labari cewa da allah sallallahu alaihi wasallama ya sace yana ɗaukarsa yana ɗauka daga makka ya kai madina da dai ba albarka da shi da dai ban waraka turmuzi ya wato wanda ya ce hadisi ne ingantacce sun kama daga jabiru Allah ya kare yadda a gare shi ya kama daga adam sallallahu alaihi wasallam kaza Allah ya ce ruwan zamzam ya tabbata ga duk abin da aka sha shi saboda shi in ka sha zamzam dan kai kudi sai ka yi kudi in ka sha dan kai mulki sai ka yi mulki in ka sha dan ka sami ilimi sai ka sami ilimi in ka sha dan ka samu waraka sai ka samu waraka wato rawu dubaja wa ahmadu wa bi ibada wa sahawu akwai wani malami da aka daga baya hafizun dumyani wanda ya wafati wajen hijira ta dari bakwai da daya musamman ya littafi a kan inganta wannan hadisi kawo hujjoji da tabbatar da cewa hadisi zai ingantacce ne shi ya tsada daga irin gudunmuwar da na ba suka bayar abinda ibn salahi ya so ya toshe cewa ai na baya ba su da dama ce za su yi hukunci da inganta hadisi ko da nashi wato jara'a jaya alamta da ya ayi sa'a fi asir za ka ba ilaihi jara'a wa gairu rujin waza huwa huwa al'abar fa ko huda bi ba lahu addajjaza yadda jalaluddin suyudi yake faɗa a alfiyarsa ko ta hadisi to shi ya ji zafi ya ji musamman ya littafi ya kawo tabbatar da inganci wa da hadisi bayansa da ɗan kaɗan wanda yake zana lokaci da shi ta je da sulke ya tabbatar da cewa hadisin da aka ruwaito cewa ban zala kabari halal lahu shafa'ati hadisi ne ingantacce ya kawo hujjoji a kai wanda malamai masana ilimin suka ce i wanda hujjojin da ya kawo in dai a ilimin nan ne to ai sun isa a ce a karɓi maganarsa sun isa a ce a karɓi maganarsa. Shi Suyudi ya yi hukunci da inganta hadisai ne? Akwai hadisan da ya hukunci da inganta su koko? Malafa. Eh, wune masu ta ɗaniyar hadisu ko? Ko da ma nura a ciki. Akwai hadisin da kafin Suyudi ba wanda ya ce ingantacce ne, amma shi Suyudi ya zo ya ce ingantacce ne? Ko ba to sakariya ta ku ta rushe sakariya ta ku gaba ɗaya ta rushe ta da kusa wanda ba wani su gashi alhaji farlan shayar da alhazai an kama da kaza da abbasu allah ya kare yadda a gare su cewa da sallallahu alaihi sallama ya zo wajen da ake raba wa alhazai ruwa ya nemi a bashi shi ba sai sai na abbasu ya ce kai farilu ya ce da ɗansa farilu je ka wajen uwarka umar farri ka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin sha da daga wajenta wajenta wanda ya fi wannan tsafta ya fi wannan kyau manzo Allah ya ce ni wannan nake ka bani insha sai abba ce ce ya rasulullahi ai suna sa hannu ne a ciki shi yasa nake so a ɗauko ma tsaftatacce yake cewa ne ka bani insha manzo Allah ya sha daga gare shi sannan ya je rijiyar zamzam suna sha daga gare ta suna aikin ɗebo ruwa ya ce ku ci gaba da aikin wannan aiki da kuka aiki ne na kirki sannan maza Allah ya ce kun ban da kan mutane su zo su fi karfin ku a ce ai na yi kowa ma ya zo ya ce ba za koyi da ni shi ma sai ya yi lada zarto da na sauka sai na ɗaura igiya a kan kafaɗata aikin nan da kuke duka aikin gidanmu ne aiki ne da man na su banu hashim idan ni ma na yi to amma in nan yanzu wanda yanzu sai ce ba za ya koyi da ni sai abin kuma ya zo ya gagare ku ko a kwace muku da karfe ruwa ta da za ta iya nuni zuwa kafadarsa rawar buhari buhari ya rawaito wannan hadisin abdullahi na basa ya kasance yana zaune a wajen kaba ba ta wa arabi so ba za ya zo masa ya ce me yasa daga ƴaƴan ammuku wato me yasa daga ƴaƴan ammuku suna tace mutane zuma da nono amma ko sai tsumamman da dino tsumin da dino za ku ringa ba za ku ringa bayarwa don ba ku da shi ne ko ruwa sai ka ga ba su ya ce mun gode wa Allah ba ba mu da talauci ba kuma da ruwa Nazala sallallahu alaihi wasallam ya zo nan dinnan inda ake bayarwa akan dabbarsa. Alhali Usama yana kan dabbar tare da shi yana daga bayansa ya nemi a bashi ya muka kawo masa da ƙwarya daga tsumin nan ya sha rafar lahu usama ragowa da ya rage ya ba usama tu ya sha ya ce kun kyautata kun kyautata kun kayatar ku ci gaba da kayan aikin ku haka ya ce to abin da ya sa ke nan ba ma son mu sauya abin da manzan Allah ya ce mu ci gaba da yi haka sai ya sa ba za mu sauya ba ba talaucin ba ruwa amma dai tsayawa a tsarin manzo musulun ne mai sa hadisin da abu da daga sassan tsari yau eh eh eh a wato sabanin ruwaya ne shi wato amma a shi kansa wato na biyun bai kore wannan na farkon ba ta fahimta tun da cewa shi na farko na biyun kamar ba a yi bayanin yaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha ba har ko ko ko da an yi an kaga an ce a ran rahilati akan taguwa to so da yawa akan saki rahilatu akan bagero yau wani ya ka sabanin da za ka iya cewa ya abu kenan ko fa alama ce wasu ba ta da mai illa ala bagerin ko kuma ai zuwan daban-daban wancan yana nuna zuwansa ne ga rijiyar zarda wannan kuma zuwansa gurin da ake rabawa alhazai abka abin sha eh kaga wajen daban-daban kuwa wajen daban-daban ne to wa wa ibn hajar ibn salahi da yawa fati dari shida da arba'in da uku ibn hajar ko da aka haifa ɗari bakwai da saba'in da uku ya ga tsakanin mutuwa wannan ma da haihuwar wannan a shekara ɗari har da talatin bayan mutane da salatu da aka haifa shekaru ɗari da talatin aka haifa ibn hajar al-asqalani a ko malaman sa ba su karatu wajen ibn salani ba irin su zai da dinin iraki sanda ibn salani ya mutu su kansu ba a haife su ba ko zai da dinin iraki shi kansa ba a haife shi ba a sannan a ka dai a ayin da za ka fi gani ko ya inganta din ka duba kamar alhawi na fatari ko sauran wasu littattafan nasa rasali da ke daban-daban a irin nan al'arima sunuwa ai yayi ne akan a hadisan da suke mawru'ai illa iyaka a nan abin da ya wa'yansu da aka kawo mawru'ai ya ce ba su kai a ce mawru'ai ba ne ko raunana ne amma ta ga ba ya fice da ingancin su ba ya dai gyara matsayin su ne kawai to amma wai hadisin da kafin shi ba wani malami na hadisi da yake hadisin nan ingantacce ne ya zamo shi ya inganta to shi ne ake nema yawa sai ala ya aida wai da ka kawo eh a wannan magana ce da kafin shi akwai sabanin yawa hadisi da kafin shi ba wanda yake hadisin nan ya kai a ce ingantacce ne shi yanzu yadda ya ku hadisin nan ya kai ingantacce ga kuma dalilai na shi ya ke bukata kawai na? ta mutu yanzu? Ila kyauta ake ɗari. Ake ana yin kyauta ba da iske.